بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الهنس عشرين دقيقة وتسافر سفر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na nawa na hudu na mun tsaya darasi na hamsin da biyu za mu tashi darasi na hamsin da uku a cikin wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad na babban malami Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari babi na 263 za mu tashi babi na 264 hadisi na 580 daidai za mu tashi mala yake babul budu babin da yake magana akan albudu wato shine tafiya daji shine albudu tafiya daji ila tilaa wato mutum ya tafi daji ko ya tafi gurin da yake da tudu ko gefen ruwa ka iya cewa wajen mutum ya je dan shakata shine babun abin da zai magana a kai kenan albudu ila tila tafiya daji ila tila mutum ya tafi kawai da ya samu wani gurin shakatawa je dan huta ko karatu ma zai za ga iska na kaɗa shi wannan iskar mai dan sanyi sai ga wato sai ya fi fito da abubuwa yadda ya kamata حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن البدو يتنين أنا عائشة تنبيا عن البدو دنجني لتجيء داجي kuntu sai ya ce wa hal kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yaudu shin annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana tafiya irin wannan gurin shakatawa qalat kina na yake ce na'am kwarai kuwa kana yabdu ila haula ittila yana tafiya bayan gari ya tafi gurin wayancan tiddan akila shine tiddai tudu ba ko gefen ruwa sai ta nuna masa gurin da yake zuwa ta ce yana zuwa gefen ruwanta ko kuma gurin tuddanta wannan shi ne dai abin da yake so nuna mana a siyaha ta halatta mutum ya tafi dan shakatawa mutukar ba sabo za a yi ba dan ya ji ya sa kokolwarsa ta zama sabuwa ya huta a gefen ruwa wannan duk ba laifi ba ne abu dawuda ma ya fitar a cikin kitabul jihad sannan imam muslim ma ya fitar imam ahmad ya fitar a mujalladi na shida shafi na ɗari biyar da hamsin shafi na hamsin da takwas da kuma ɗari uku da ishirin da biyu duk da cewa akwai malaman da suke fasara albudu din shi ma da zama a ƙauye kawai mutum ya samu ɗan ƙauye je kamar yadda wasu suke gidan gona yanzu sai ga mutum yana da gidan gona wani a can kwana a cikin birni sai kuma gidan gonar ka ne za a ga abin sha'awa shi ma da ruwan a ciki duk dai ba cin karo a to mutum ya dan samu wani dan karamin kauye da ya rika zuwa wannan gurin حدثنا أبو عاصم بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن وهب قال رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد to kaga wannan kafin ma mu karasa hadisin Abdullahi bin Usayd majhul ne majhul al-hal zai ba hadisin matsala in ba isa ba kaji ba to dalilin sa ne shi ya janye yace idan rakiba idan annabi alaihi salatu wasalam ya hawo abun hawa wa huwa muhrim lokacin yayi harama da aikin haji wa ba'a saurahu an masjidi an gane ku sai ya sauke wato tufafinsa gabarin kafaɗarsa wa da'ahu ala fakhidaihi sannan kuma ya dora shi akan cinyoyinsa fa qultu ma hada wannan ana magana akan wai Muhammad bin Abdullah bin Usayd din yake cewa idan raki ba huwa muhrim idan zai hau abun hawa lokacin yana muhrim yana harama da aikin haji to sai wa ba sabahu amman kibi sai sauke tufafinsa gabarin kafadarsa wada'ahu ala fasulaihi ya tsadawo da su kan cinyarsa abin nufi ya sako da su yana kafadarsa sai dawo da shi ya tsaura iya kugunsa kawai iya cibiyarsa fa kuntu sai nace ma haga sai ce me haka kale ce la yake abdullahi abdullahi ya fa'alu mithla haga naga abdullahi yana aikata irin haka to kaga wannan ba za mu tsaya dogon shari'a a kansa ba domin za a magana a kan tsaraicin mutum ba saboda hadisin bai inganta ba gaskiya dai ka babu shi ba dai banganta ba babu budu tafiya dajin ko tsayawa misali ila tila zuwa tuddai gefen ruwa duk ba mu gani ba babu man ahabba kitmani sirri babu da yake magana akan wanda yake san boye sirri kana san boye sirri wa an yujaliza kullu qawmin fa ya'rifu akhlaqahum kuma yana son zama da kowane irin mutane ya san halin su za ga akwai mai san hira mai san zuwa cikin jama'a ya ta yin abubuwa sannan ba a so a ɗau maganarsa a kai wa mutane to duk wanda yake san irin wannan baramuji hadisi na 582 haddathana abdullahi bin muhammad قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر هو معمر قال اخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري بات عبد القاري وما القاري بات من الله ابن عبد القاري haka sunan yake yawwa to sai yace an abihi daga mahaifinsa shine Abdullahi bin Abdurrahman alqari din shine mahaifin nasa anna Umar bin al-Khattab to ga zancan zai fito za mu ga zai dace da babu lalle Umar dan Khattab wa rajulan min al-ansar da wani mutum daga cikin mutanen Madina kana jalisaini sun kasance a zaune su biyu faja Abdurrahman bin Abdin al-Qari sai kai wannan bawan Allah da ake kira Abdurrahman ibn abdul alkari je zo fajalasa ilaihi ma yana zuwa sai zauna a wajen sun zama suna to uku fa kana umar sai umar yace inna la nuhibbu man yarfa'u hadithana to mu dai ba ma san wanda zai tsau maganar mu ya kai wani gurin la nuhibbu man yarfa'u hadithana ba ma san wanda zai tsau maganar mu ya kai wani gurin fa kana lahu abdurrahman ibn abdul din alkari sai ce da shi lasu jalisu ulaika ya amiral mu'minin sai ya amiral mu'minin ni ma ba na zama da irin wannan mutane kaga yana so ga ga sai na Umar cewa abin da yasa yi zauna su ba a cikin saboda ya san ba irin wannan mutanen bane to kala Umar sai Umar yace bala kai daidai to fajalis hada wa hada to ka zauna da wannan da wannan da wannan da wannan ka rika zama da su kamar ba shi a dare shi cewa ya rika zama da wani da wani wala tarfa'u hadithan amma ba ba ma so ka dau maganar mu kai ta ko ina thumma qala lil ansari sai yace wannan mutumin Madina ba Abdurrahman din ba Abdullahi bin Abdurrahman din Abdurrahman din kai ba shi ba sai eh sai yace da shi man taran nasu yaquluna yakunu khalifa ba'di wa kake ganin mutane suna magana akan zai zama halifa bayan na bar duniya kaga ai magana za ne muhimmanci ke wa kake ganin mutane na tattauna akan zati zai zama halifa bayan na bar duniya to bara mu bi fa'addar al-ansari rijalun min al-muhajirin sai wannan mutumin madinan ya rika lissafo wasu mutane da gaskiya almuhajiru yana da wani da wani da wani da wani lam yusammi aliyan amma ya gama lissafin sunaye kaf bai faɗi sunan sayyidina ali ba فقال عمر في عمر يتي فما لهم عن ابي الحسن to shi abu hasan me yayi musu da ba za su yasu nan ba ta faɗan sa shine sai na ali me ke gare su dangane da sha'anin abu hasan in ji sai na umar fa me yasa me yasa to to sai yace fa wallahi na rantse da Allah innahu la haramu min sayyidina Umar na rantse da Allah ya fi su cancanta kuma yace kafin su wanda ka lissafo wanda suke lissafawa sayyidina Ali da ba ka faɗan sa ya fi su cancanta shine la haramu in kana alaihim in sun har suka dora shi a kansu an yi kima mu ala tariqatin min al-haqq wallahi zai dora sa akan hanyar da take ta gaskiya na Allah ka duba eh da ibi ne amma ka duba irin yadda wato kalmomi suke masu kyau yi muke faɗa masu zagin sai na umar akan wai suna san sai na alba san waye sai na alba kuma ba san waye sai na umar su tsakanin wato khulafa urashi ne babu rigima kawai to a yan siyasa ma wasu wani sai fito ya ce wani kawai yan midiya ne suke shi mun amma wani da wani suka haɗu gaisa suke shi mun ko musu su tattauna wasu abubuwan na cikin gida to me yasa zan yi faɗa a kanka kuma mun sha faɗa hasali fa hasali ka duba ka ga sayyidina ali sai da ya auri matar sayyidina abubakar ko sai da ya aura sannan sayyidina umar sayyidina umar sai da ya auri ummu kulsum yarwa sayyidina ali to duk irin wayannan alamomin da ka ɗebo ka rike ka gane cewa kawai shashanci ne irin na wasu babu rigima babu shirkai ne duka surkuttaka ai saka duk rafa wa rashidun za ga da annabi alaihi salatu wasallam za ga surkuttaka ai ya aura musu wasu kuma sun aura ba kaga ya aura sayyidina Usman da sayyidina Ali sai da abubakar kuma da sai da umar ka Allah da tsari ne su kuma sai suka dauka shi sa kowa ka taɓa wannan kilistin ko mutum da ka taɓa da dukan su kai domin ba za ka iya raba su ba ba za su rabu ba wallahi ba za su rabu ba abin da ya zai na abubakar biya umar shi ya usman shi ya aliyu gaba ɗayan su shi sa kana suka zauna lafiya dukkan su shi kenan in saɓani ne ana iya samu tsakanin tsada uba ba yawwa ina gaya wasu mata muna karatu nake ce musu a ta saɓani ne ba tsakanin sayyidina muawiya da sayyidina ali abinda zai nuna ma kaddara ta riga fata ne shine za ga ban aka yi rigimar aka ɗau lokaci kuma sai a ɗaga hannu gaba ɗaya a karanda a ce ya isa haka kowa ya je huta gaba ɗaya a je a huta sannan aka tashi kafin a komo fagen bawa sai wannan dan wannan tawaga ya tafi cikin wayan sai ce ta ji mun wanda ku ba a rika wasa da dariya irin wannan abu kamar dan ban kaga abin da za a ce ai wallahi mu mu muka cinye haka ba za a ji a ce kazin nan mu muka wasa ai mun mutu jiga in wani yayi shahada a ciki tare za a gaba ɗaya ai wasalla akwai kafiri a cikin su babu fa yasta'ifatan min al-mu'minina katalu المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما saboda haka wannan shine in mutum yana son ba da Allah ya taimake mu da shekarun baya can kana ba da san amma yanzu mutanen mu da yawa sun shiga harkar lecturer din a makarantun jami'o'i da tafiyar institution amma da sai a baka ce kawai ka je ka tattauna akan waqa'atul jamal ko ka faɗi waye ne gaskiya ko sifin da ana yin islamic studies haka sosai an samu wannan matsalolin a baya amma yanzu da Allah ya taimake mu mutanen mu suka yi karatu da yawa sun zama lakcarori a gurin to za a gaba wannan asarin din yawa sai dai a gaya ma wani kafu an ba shekara bai nahu in ji mai risala ka kame bakin ka dangane da sabanin da aka yi tsakanin sahabbai ba ruwanka ai duk dan kirki in ana faɗa mata uba da uwa to so yake a shirya baya son ko baya so duk da wata mata da zama da wannan take wanda ya'yan yanzu ta ce to ai wannan ma matsalar bayar da ita aka yi bangaranci aka rika yi maybe uwa ce za ta ja nasa uba ma ya ja nasa maybe in ba wannan ba amma uban da yake ne hankali a dan da yake ne hankali cikakke ai za a gaba da so yake a shirya ba san sabani to sai ma da yace babu tu'adati ko tu'udati fil umur na'am shi ma Muhammad wannan Muhammad din ne a gane shine majhuli Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abd al-Qari shine a isnadin ya ba majhuli ne ba a san shi ba shi janyo hadisin ya zama da'ifi an gane babu tu'udati fil umur babin da yake magana akan bi sannu sannu a cikin al'amura duk abin da za ka yi ka yi shi sannu sannu in dai ba aikin Allah bane ko aikin alkhairi to shi ne za ka yi gaga amma a mu'amala ta mutane ka bi ta a hankali shi ne formula kafin mu karanta karatun ba duk abin da za ka yi shi za wani daga cikin magabata yana wani ɗaki sai wa almajirinsa magana yake ɗauki kayan nan nawa ka bayar ka je ka ba wa mabukaci sai ce ya karɓa kallawo da ka bari ka mutu ce kai baka ji Allah ya ce a shedani ya idu kuma al-faqara wa ya'muru dan san zuciyar ta canja ne la haula wala quwwata illa billah yace wai tun da alheri ne ya karfi yanzu ya sauri ya je kafin shi dan ya ga ma wani abu don Allah ya ya idu kuma al-faqar kullun alqawrin wato wato talauci yake muku wa ya'murukum sai ka ga ma kana ba da dubu ɗaya ce da kai kana ba da ɗari biyu ta lalace dubu ɗaya haka zai ga ma wallahi haka zai ce tana bayarwa ta da ƙyar ka samu dubu ɗayan nan fa tana bayarwa ta lalace to shi ne a da bi sannu sannu cikin al'amura shi ne a ta'anni kenan ko a ta'anni bin abubuwa a hankali shi sa suke cewa annabi alaihi salatu wasalam yana cewa a tu'udatu fi kulli shay'in khairu illa fi amalin akhirah bi sannu sannu a kowane irin al'amari alheri ne amma banda ayyukan lahira da ayyukan lahira Allah ta yi sari'u sari'u sari'u ko shi gaggawa wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin san kuma wa jannatin 'arduha ka 'ardi as-sama'i wal ardu saboda haka gaggawa ake so kai sai kuma yace fastabiqul khairat ko fastabiqu al khairat ku rige ne a wajen yin alheri da ka ji alheri to yi sauri kai sauri kai mala yake asalin isnad isnadin sa ne kyau ne kafin ma mu gama sai yake haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Abu Hilal qala haddathana Al-Hasan anna rajulan tuwfiya to bara ku ji labarin yace wani mutum ya rasu wa taraka ibnan lahu je badansa wa maula lahu da kuma maulansa waye maula na ba wanda aka yanta an gane ko eh to zo da aka ce bar maula bararran bawa fa auta maulahu dublihi shi wannan mai bawan kafin ya rasu cewa bawan nasa yantaccen bawan nan wasiya wasiya da ɗansa cewa ya kulan madada an gane ko ya yi masa wasiya na cewa ya kulan masa da abin da ya gaya masa kenan na'am na'am an gama to in na gama karatu na biyu to zan zo an gane ko sai ce wato fa'u sa maulahu bibnihi yace falam ya aluhu bai sakwa-sakwa ba shi kuma bai wata wata ba ai lam yaqsir al mawla fi tarbiyati ibnu sayyidi shi wannan bararan ba wato intaccen bawo bai yi sako sako ba wajen yin me ba da tarbiya ga dan nan nasa dan da aka bambanci a matsayin a rike bai yi sako sako ba to bara mu ji ya faru hatta da raka har sai da dan nan ya girba wajen wajen ya aurar da shi ya aura ma ɗaya mata ta shi wannan bararren bawan fa faƙala lahu sai ce shi wannan kuma ɗan sai ce da ji jahizli kintsani shiryani a tsulubu na ilima don nemi ilimi tunda ya yi ma aure ya ce to ka shirya ni zan tafi nemo karatu an gane ko fa jahada wuce kin tsaki ya shirya shi fa ta haliman fa sa'alahu sai je gurin wani malamin sai ya tambaye shi ya ma tambaya fa kana sai ce in arata an tantalika fa kulli a'limka yace idan ka yi nufin tafiya in tafiyar ta zo ka sanar da ni zan sanar da kai wasu abubuwa fa kala sai yace hadara min al khuruj yace lokacin tafiya ta ya halatto yayi fa allimni ka sanar da ni fakala sai yace to ga wasiyar da zan ba ittaqillah in ji wannan bararan bawa yace da abu na farko ka ji tsoron Allah wasbir sannan ka yi hakuri wala tasta'jil kada ka rika gaggawa al'amuran wannan shine yana da alaka da babu ko ka ji tsoron Allah ka yi hakuri kar ka yi gaggawa a duk lamurmuranka in dai ba al'amuran lahira bane ka rika biya sannu sannu ƙalin hasan sai hasan albasari ne ruwaye hasan albasari ya ce fi hadal khairu kullu ya ce wannan abin da aka gaya wannan ɗalibin da zai tafi neman karatu duk alheran suna cikinsu duk wani alheri da ka sani yana cikin abubuwan da guda uku tsoron Allah musamman wanda zai yi tafiya yanzu ya tafi NYSC in ba takawa ba ba zai zama ɗan duniya ba takawa ce kawai take rike mutane ka tambayi wanda suka yi bautar ƙasa addu'ar iyaye da takawa Allah ita za ta rike ka dan za ka samu dama dama ta gaske idan mutum zai zai ta shuka tsiyarsa ba wanda ya zai sani dan ba rubuta za a ya tashi dawowa ba abokinsa sai dai ya ɗebo alaka kai wannan ta nuna shi amma an ba wannan ba mai ganewa dan za a ga wani ya je can sai ga wadan duniya lamba ɗaya wataƙila kuma da malamin islamiyya ne a unguwarsu Allah kwanna gaya ma da akwai wanda na gani wani dan wata jaha a cikin jihohin nan lokacin da muka je zabi Allah ce mana aka yi limami ne amma su ga yadda yake duniyanci yanzu gaba ɗaya ya juye a masallacin layin su yake limanci amma yanzu da ba kowa ya ɗauka Allah da yake garin su baya nan shi ne kawai karatu sai mutum ya juye to kaga mutum ya sa ta kawa ja'alu bi ta'ata bainaka wa bainal ma'asiyatillah ka sanya katanga tsakaninka da saba wa Allah to ka ci riba ta farko sannan abu na biyu wasbir ka yi hakuri dan mutum zai ta neman relocation ko da yayi tafiya da ya ga abin da yake so ya samu bai samu ba sai ya bi Allah Allah yake dawo ne amfanin zuwa ko wala tasta'jil ka kai gaggawa kasuwanci za ka yi ba gaggawa hasan basari yace to a wannan abubuwan gaba ɗaya alkhairai suna fa ja'a sai zo wala ya tabi ya sa hunna bai ma kusa ya manta su ba saboda yadda ya dauke su da muhimmanci ko kusa da ya manta su bai ba inna mal mar'a kun gane ko nan ne inna ma hunna salatu ne sai ga su nan ne guda uku falan ma ja ahalahu su bayan ya je ya dauko karatu ya dawo ya dawo cikin iyalansa wajen matarsa نزل على راحلته زي سوكا دا كان ابو هاوسا فلما نزل الداء yayin da ya sauka a gidansa idan huwa bi rajulin na'im ha kawai ba sai zo da wani yana bacci a gidansa ba kai ne ka da gida kawai kana da amarya ka ga wani kato yana bacci a ciki ko baka gane waye ba mutarakin a gefe anil marati a gefen matar amar ya kafa kawai ka dace tare da wani babba tafiya kai kuma tafiya ba waya kawai durowa kai kawai ka zo ka ga wani babba babban mutum ko katon mutum a gefen iyalinka wai daura a tuhu na'ima ita ma matar tana bacci shi yana bacci ita tana bacci kala sai ce wallahi ma uridu ma an taziru bi hada yace na rantsi da Allah ba na nufin in saurari wannan ma in saurara ya ce kawai faraja ila rahi na sai koma gurin abin hawa me zai yi falan ma arada an yi akuda saifa da ya nufin ya ciro takobin da yake jikin wannan rahila din tasa abun hawan kala sai yace taqillaha wasbir wa la tasta'jil yace a sai tulu an ce ji tsoron Allah ya yi hakuri kar ya gaggawa faraja fi dawo falamma qama ala ra'si ya kuma tsayawa akan wannan kala yace ma anta jiru bi hada shay'an me nake jira da wannan ne wannan katon mutumin ya zo kusa da iyali na ya kwanta farja ila rahilati ya kuma koma gurin abun hawansa falamma arada an yakuna sayfahu yayin da ya nufin na'am falamma arada an yakuna sayfahu yayin da yayi nufin ya rako takobin da karawu sai kuma tunawa farja ilaihi ya kuma komawa wato gurin wannan mutumin falamma kama ala rasihi istayqaza rajul yayin da ya tsaya kan wannan mutumin kawai sai mutumin ya farka falamma ra'ahu a yayin da ya ganshi kuma wa saba ilaihi sai gudu zuwa gare shi fa ana kauyarin gudu shi wa qabbalahu sannan kuma ya sumbace shi an gane ku wa qabbalahu nan akwai wani abu anawa ya goge sannan wata alahu sannan ya tambaye shi kamar ya ce da shi yaushe ka dawo ko kuma kane a tambayar zai ce ma a sabta ba abi me kai bayan ba na nan me da me kai kare yake a sabtu wallahi ba da ka khairan kafira na rantse da Allah bayan ba ka nan din nan nayi alkhairai masu yawa asabtu wallahi ba'daka yace wallahi bayan baka nan nayi annima shaytul laila baina saydi wa baina rasaka talata mira yace wallahi nayi kai komo tsakanin takobi da kanka in kai in komo sai da nayi haka sau uku yana so ya ga wani irin alkhairi ya samu yace fa jazani ma asabtu min al-ilmi an qatlika yace wallahi abinda ya hana nan kashe ka kawai abin da na samu na ilimi shi ya hana nan kashe ka abin da ya hana nan kashe ka abin da na samu na ilimi shi ya hana na kashe ka menene ittaqillaha wasbir wala tasta'jil yace ba dan wannan ba da tuni ya cire maka to kaga wannan kalmar har yanzu za ta yi mana amfani ittaqillaha wasbir wala tasta'jil ka ji tsoron Allah kai hakuri kar kai gaggawa a cikin lamurmuranka na na ai la ya zoro na ba faɗi waye ba amma la ya zoro na kawai wani cikin magabata shikenan na babu su'udatu fil umur to ga shi dai bai gama ba babu da zai magana akan bi sannu sannu cikin al'amura حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أشج عبد القيس عن كربو لك أشج عبد القيس سننسى منذر ابن الحارث إيه قلت لك في منذر ابن العائد العصري an gane lokacin da ya musulunta ya koma can ba harai sannan daga ne ya koma basra shine jagoran mutanensa kuma zaka da ana sayyidu bani abdul qais to wannan za mu tarar da isarsa wataƙila ma ba mai gaggawa ba a can babi na ɗari biyar da saba'in da biyu za mu tarar da isarsa amma dai a dunkule ba za ku bi ya ce ana shajja abdul qais kala ni kala ni nabi sallallahu alaihi wasallam annabi alayhi salatu wasalam ya ce da ni inna fika la khuluqaini annabi alayhi salatu wasalam ya ce da shadda abdul qais al harith ibn al munzir cewa lalle kana da wasu dabi'u guda biyu yuhibbuhum allah Allah yana son wannan dabi'u wannan dabi'u ne kullu sai nace wa ma huma ya rasulullah wannan dabi'u ne ya ma'aikin Allah qala sai yace al hilmu me kenan da hausa an gamme ta bayan hakurin hankali suke cewa da hangen nesa jimiri mutum ya zama mai hankali da hangen nesa don za a ga yana da hankali amma bai da hangen nesa an fahimta da kyau ku wanda za a ga kuma a cikin mutane wato masu wannan ba su da yawa yana da hangen nesa ne za a gaya mar wannan wal haya'u da kunya hangen nesa da kunya a wata ruwayar wal anatu da bi sannu sannu kuntu sai nace kadiman kana aw hadisan yace wannan ɗabi'un guda biyu da ka faɗa ya rasulullah kadiman dama can ina da su aw hadisan ko sababbi ne yanzu na same su kana sai yace kadiman yake tsofaffi ne kuntu sai nace alhamdulillahi alladhi jabalani ala khuluqaini Allah na na gode ubangijin da ya halitte ni ya kage ni akan ɗabi'u guda biyu a habbahu ballahu waɗanda Allah yake so wannan hadisin hadisi ne mai kyau sahihi kuma na sai ya fitar da shi da Abu Ya'la da wani sa kafin mu zo isar nan gaba da zamu dan taba gefan ta haddathana Ali bin Abi Hakim qala haddathana Isma'il qala haddathana Sa'id bin Abi Aruba Sa'id bin Abi Aruba yana cikin almajiran Qatada eh yana cikin su sannan mutum ne mai karfin hadda bayan nan kuma ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin da shida amma kafin ya rasu wajen kafin rasuwar da shekara goma sha ɗaya ya ɗan tsufan da ya tsufa ya samu kanadi yana yana takuɗa magana saboda tsufa an gane zancen 97 misali a haɗa shi da na 2015 kun fahimta shi ne kanad ikhtilai mutum ya rika takuɗa zance in za ga wasu tsofaffin suka girma yan suna haka ko ko ita baka labari daya kullun sai ya gaya ma ko a lokacin kuna da yanzu zai ce wani akai kaza haka manya suke ya fa gaya ma ɗazu to kuma ka iya zama da jiwa ka cewa ai ka faɗa ɗazu ba ba a shiru ake yi sai ka ji kamar yanzu ka ji ka nuna mai yanzu an dama haka akai kaza shikenan manya suna zan haka in kana son cin riba zama da tsofaffi in Allah ya sa da tijanka sun manyanta to haka ake hira da sai ma hira sai mai mai ta masa goma Allah a zama ɗaya wanda ya manyanta da manyansa zai gane haka to sai sai an ka tada qala hadathana man laqi al wafd alladhina qadimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam to gaji ya dan gutsuro ma wani abu wanda ya hadu da wani ayari waɗanda suka zo gurin annabi alaihi salatu wasallam daga abdul qais sun zantar da ni wanda kara qatada ta aba nadra ana abi sa'id al-khudri sannan shi ma katada ya ambata wanda ake cewa Abu Nadra daga Abu Sa'id al-Khudri قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج لأشج عبد القيس النبي يا جاي wannan bawan Allah Ashaj Abdul Qais ya ce da shi inna fi khala khaslatayn lalle kana da wasu ɗabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah Allah yana son sai ce al-hilm hankali da hangen nesa wal anasu da bi sannu sannu wanda ya faru ne ake ta gaya wa kalmomin nan lokacin da ayarin su gaba ɗaya suka ji labarin annabi alaihi salatu wasalam suna can hanya tafiya gaba ɗaya sai suka ɗungumu gaba ɗayan su wajen goma sha ga shugaban su abdul qais din ashaddu abdul qais sai suka ɗungumu suka tawo gurin annabi alaihi salatu wasalam to sun sha tafiya gaba ɗaya rana ta da ke suna warin rana shi kuma ashaddu abdul qais sai ya ƙi wannan gaggawa sai nake dan baku labarin za mu tadda shi da ya ƙi wannan gaggawar sai ya tsaya a baya duk wanda ya yadda wani abu sai yake tsinta yana ɗauko musu kamar yadda safuwa da bin mu'addil yayi a gazwatu wani musali sai yake tsinto musu sannan sai ya samu guri akwai wani ruwa ya tsaya ya yi wanka ya canza kaya ya ce ya zan je gana da annabi kuma in je da tsofaffin kaya ina warin rana ina so ku gane gomunan sai ya tafi su da suka zo sun zo gurin annabi alaihi salatu wasalam sun musulunta amma fa duk suna warin rana da yanzu aka tambaye shi a yace ga dalilin da yasa yace zan zo gurin shugaban halitta kuma in tawo haka yace ai sai an gyara shiga sai annabi ya musu magana al'umma su mutanen su su banu kaisin din kawai sai suka arba sai su suka ci albasa gaba har za su musulunta sai shi shugaban shi a shajja abdul qais sai yace yana da magana yace ya rasulullahi shi addinin nan namu ba mu tilastawa mu dai da muka musulunta a bar mu mu je mu musu talla addinin nan idan sun gamsu su shigo addini mu zo mu gaya ma wasu sun gamsu mu koyar da su abin da ka koya mana wanda ba su gamsu ba mu kyale su daga baya in muka yi musu da'awa suka kiji da yaƙe su shine annabi ya ce lallai kana da wasu ɗabi'u guda biyu da Allah da manzansa suna son kun gane hikimar sababin wurus din wannan ɗabi'un guda biyu saboda baya gaggawa al'amuransa abubuwa sannu sannu duk abubuwan da ya Allah ya yabe shi akan su yace kana da wasu ɗabi'u guda biyu da Allah yake son shine wato hangen nesa ai akwai hangen nesa a maganar sa ko da kuma bin abubuwa sannu sannu kuma kun san daga bayan in ka yi tarihin sa gaba ɗaya suka musulunta saboda hangen inda an tilasta musu wasu ba za su musulunta ba Allah la ikraha fi din al-hilm wal hanan hankali da hangen nesa wal anatu da bi sannu sannu at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan hadisi ne mai kyau banda shi muslim ya fitar a cikin kitabul iman a kissa doguwa a in ka duba musulun za a ga dogon kisan zai kama amma mu ma za mu tarar in Allah ya ara mana lokaci حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال اخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا قورا شيني ابن خالد كان ابو خالد البصري ابو خالد البصري ثقة ne aka ce ya rasa shekara ta 157 to shine yake cewa ana abi hamza shi kuma abu hamza nasir bin imran sunansa abdu ba'i shi ka ne shi ba amintaccen mutum ya rasa shekara ta ɗari da ashirin da takwas an gina abbas da kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam lil ashajji ashajji abdul qais annabi ya gaya wannan ba Allah ashajji abdul qais yace inna fika la khaslatayn lalle kana ɗabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah Allah yana son su al-hilmu kaifin basira kai hangen nesa hankali da hangen nesa wal anasu da bi sannu sannu kuma kai ma ba abokan ka rika duba wallahi akwai masu irin wannan za ga akwai wanda ko shawara kai da shi za ga shawara zai baka mai kyau to a nutse ni dai ina ganin kaza kaza saboda kaza daga baya kuma ai za ka duka samu daga baya zai zuci ashe abin da kake faɗa a shi ne hangen nesa an gaya man shi saboda gaggawa ya ƙi bi in za ka ba mutum shawara dama ka fito da shi ka ce to ni dai ina ganin ayi kaza ko kuma ba mu lokaci mu bari zuwa jibi mu kuma tattauna ni ma zan ƙara ba tunani a kai ya zo ya tunani zai ce ina ganin karkai kaza shi ne za ka je a ce karkace a guri kaza saboda ka guri kaza yanzu kaza ne da shi kuma kaza kaza kaza kawo ma advantages da disadvantages wallahi idan mai hangen nesa ne in maka wasa ba in ka sai filin sai ka fada rami sai ka zo kana dama wani ya ce kaza shine hangen nesa duk a cikin mutanen mu akwai masu wannan baiwa akwai su to sai yace na jumuri a jumuri da ba suke cewa malaman mu na soro shine jumuri ai a kira da wannan mutum da wannan sunan za a ga a cikin annabawa ma sai Allah ya rika zaba ya rika ba wasu inna ibrahima la awwahu halim me yasa aka cewa halim kai da kanka za ka ba mu misalai ka duba fa ka gani halim wanda za a zo duk duniya ba wanda yake son ka da kai sai mataka amma saboda yana da wata hangi sannan kuma ga haƙurin ya kai makura a haƙuri shi sa Allah ya kira wasu da hali zumuri zumuri ba shi ne kai wanda kai wa abin zai iya rama wallahi in cinye mutane ake zai iya cinye ka amma saboda kawai yana da wannan ɗabi'a sai rabu da kai saboda yana hango wasu abubuwa kaga ai annabi alaihi salatu wasalam abubuwan da suka yi mana fatawa makka inda an bi ta wasu sahabban za a rama ko amma yake ku kyale su me yasa saboda hangen nesan ta me me natijar ku ga mun natija majority su wanda suka rika wannan abun sun musulunta to shine hangen nesa ba su sai ni da amru bane suka rika wa annabi rashin kunya to ya musulunta inda an afka wasu a lokacin shi kansa shi za a fara kashewa Allah domin shine ya fufuta ta sayyidina Umar ya fi kawo su wuya cewa a kyale su zubu ta karo ya kyale su to shine hangen nesa za a zo yanzu watakila za a iya zuwa a samu wannan matsalar za ga akwai wani kawai ko majalisi ne kawai ne yanzu yanzu ya rikini a ce karatun ku ya tsori ya yi waje kaza ya nemi alfarma wani ya ce kawai ya hau ya gudu ce wallahi ba za su yi ba sallah a kofar gida ba to tun da akwai gurin da ake sai a samu masu hangen nemin siya ku bari wataƙila wani abu ya hango a cikin abubuwan da zai hango na farko yana da 'ya'ya kuma 'ya'yan na akwai wanda ke son karatu ka fahimta hangen nesa ne kun fahimci yadda kyau to irin wannan abubuwan su ake so mutum ya ɗauka ya amfani da su to zai ga da akwai irin wannan a cikin al'umma ba ta taɗewa da wani za ta rika hangu mafuta ta al'umma makarar to sai yake ne sai yake ne yuhibbu man lahu al-hilm wal anat shine jumul hangen nesa haƙuri da hangen nesa wal anat da bi sannu sannu to kaga wannan hadisin ya zo gurare da yawa muslim ya fitar tirmidhi ibnu maja abu awana ibnu hibban duk sun fitar da shi dabarani ma ya kawo a cikin as-sayyid wane mutum حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن حجير عن عبدي نعم قال حدثني هود بن عبد الله بن سعد سمع جده مدينة العبد يتي ياجك كنزا وانا اكي كرا مدينة العبد بيجيه يتي قال جاء الأشد يمشي أشد بن كيس يازونا تبيع حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم yana zuwa sai da ya riko da hannun annabi alaihi salatu wasalam fa qabbala ayatin ba ta hannun qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi amma saurara ka ji inna fika la khuluqain kana da wasu halaye guda biyu yuhibbuhum Allah wa rasuluhu Allah da manzansa suna son su kana sai ce jabalan jabalan jabaltu jubiltu alaihi halitta sai da aka halice ni akai aw khalqan ma'i ko ko dabi'una ne nawa kawai wanda ni na nemo shi yanzu kaga akwai kamar da wasanni da kawo a cikin makarimin akhlaq wanda dan karamar risalarsa cewa halaye biyu ne akwai muktasab akwai kuma gairu muktasab jibilli akwai jibilli akwai muktasab jibilli shi ne wanda Allah ya halicce ka da shi kai ma dabi'un ka yanzu in ka koma gida ka nutsu ba wai sai ka koma ba yanzu zaka tuno sai ga Allah ya yi ma haƙuri sannan haƙurin kuma kana yaro ka taso da shi a ba ka da haƙuri yanzu ka koya to kaga ba jidilli ba ne muktasabi ne an ce kuma muktasabin ya fi wahala wanda za a tsoruwarta shi ne mai wahala ƙala la ya ce ban jibilta alaihi annabi ya ce a kansa aka gine ka ƙala ya ce alhamdulillah nabi jabalani ala ma yuhibbu Allah wa rasuluhu na gode wa ubangijin da ya wato kage ni ya halice ni akan abin da yake Allah da manzansa suke so wannan hadisin shi ma ya zo a musannaf na'am eh abin da ya janye masa wato akwai jahala a cikin hadisin an fahimta da kyau ku yawa shi wannan Abdul Baqi din an ce a cikin littattafan da ya zo duk babu shi yawa to shine matsalar hadisi a isnadi ne da matsala kamar yadda Albani ya kawo a cikin littafinsa da'if na adabul mufrad sannan a matanin ma akwai naka amma kuma muna da hadisan da sun inganta a yi irinsa ko domin huta babul babi babul da zai magana a kan mugunta mugunta shi ne fassara ne yanci ko kace wato shi ne dai mugunta eh in ka ji wani ya ce wani mugu ne to ai yana nufin bajniyo mugunta ke ne so eh can ga inda ya kamata mu tsaya can bara mu dora حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سدر عن أبي يحيى قال سمعت مجاهد عن ابن عباس قال لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباجي da ake wani dutse zai zalunci wani da rama matsin da za a yi da na dukkan baji da sai an nike wancan wanda ya yi zalunci dutse kawai dutse da dutse saboda Allah baya son zalunci baya son sa eh to ai abin da ya janyo shi kuma akwai wani abu ya haya din nan an gani an ce mutum ne irin masu tsegumin nan eh shi ne matsala hadisi shi ya janyo masa wancan abu ya haya din da ka gani shi ne matsala حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi yace in tajjatin naru wal janna wuta da aljanna sun yi jayayya fa qalatin naru sai wuta tace yarkulu lil mutakabbirun masu girman kai su za su shiga ciki na inji wuta wal mutakabbiruna da ajalimai masu bi ta kan mutane wa qalatil jannatu la yadkhuluni illa ad-du'afa ni kuma rauna na wanda ake zalunta su za su shiga ciki na wal masakin da talakawa fa qala lin nar sai ubangiji ya ce da wuta an ce azabi an ta kimo biki min man shi ito sai wuta ki dakata ki bi sai azaba ta ce ina kama ina yi ukuba da ke ga wanda na ga dama wa qala lil jannati sai ce wa aljanna kuma anti rahmati arhamu bikum man shi ito sai ma aljanna ta wace duka rahama ta ce ina jin kan wanda na ga dama shi ma da aljanna shi ne wanda suka ce aje wuta da aljanna ba wanda ya goni duk bayan Allah ne mu a gurin mu wanne ne ya wani aljanna ta fito to amma duk bayan Allah ne ko wanne bautar Allah ne saboda haka ba wanda ya wani a gurin Allah domin duk Allah ne ya halice su man aiki an fahimta da kyau yadda aljanna take wato bauta take ga ubangiji haka ba aljanna ita ma haka domin aiki aka ba ta kuma wanda ka ba shi aiki yana yi ainihin biyayya ne saboda haka biyayya take wa Allah na wannan aikin da take yi a gurin Allah a wuta da aljanna ba wanda ya goni shi za ka daure ka ba Allah ya sa ka aljanna yawwa حدثنا عثمان بن سالم قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابو هاني الخولاني عن ابي علي عن الجنبي عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم رجل فار لا يسأل عنهم mutum uku ba za a yi tambaye su ba ma rana alkiyama to mutum uku ba tambaya rana alkiyama ba za a tambaye su kowa ba shine la yusalu anhu a riwayar Ahmad la tusalu yawa to kaga ba za a za ka tambaye su ba kun da za a tambaye su to ba za mu ji suwaye wayannan mutanen wanda rana alkiyama in suka zo saboda girman laifin su ba kawai wuta za a kai su rajulun farakan jama'a mutumin da ya fita daga cikin mutane shine ya je ware kansa yana addinin sa shi kadai ko kuma ya ridda shine rajulun farakan jama'a a zuciyarsa ko da harshensa kamar kawari jawa da suka koma daji kaga ai ma abin da suke yi kenan to saboda haka mutum da farko kaga mahallin shahid kenan saboda zalunci ne yasa suka yi wannan sannan na biyu wa asa imamahu sanne ya saba wa shugaban da yake jagora a lokacin fa mata asiyan ya mutu yana sabo fa la yusalu anhu ba za tambaye shi wa amatu na wa abdin da baiwa ko bawa a baka min sayyidi wanda ya guje wa ubangidansa in bawa ya gudu daga gidan ubangidansa ko baiwa shi ma haka wa mar'atul gaba an hazaujuha da da matar da mijinta baya nan ya kuya yayi tafiya abun nufi baya gari amma ne wa kafaha mawlatud dunya duk yayi mata goma ta arziki abinci kayan tufafi da kudin teba ne komai ya bari fa tabarrajat amma shi ta rikin baya nan sai ta fita ta shiga ta rashin mutunci in za ta fito shiga ta rashin mutunci wa tamarrajat ba'da sannan ma haka ce ne alfasha tana ma kamar da har tana alfasha tana iya kawo masa maza gidansa ko ta shigar madda abin da baya bukata gida wa salatatu la yusalu anhum to mutum uku su ma ba za a tambaya dangane da su ba ma rajulun la za Allah rida'ahu fi dunya mutumin da ya yi jayayya da ubangiji madaukakin sarki akan ridahu mayafinsa alkibriya wato alkibriya na girma ne mayafin Allah girma alkibriya uridai a haka ya faɗa ko yawa shi ne yace girma shi ne mayafi na inji ubangiji madaukakin sarki wa izarahu da kuma kwarjallansa izzuhu shi kuma izarun kwarjallan ubangiji shi ne buwaya wa rajulun shakka fi amrillah da mutumin da yake kokwanton samuwar Allah afillahi shakkun fa'idar sama kuna kokwanto akan samuwar ubangiji duk wanda yake kokwanton samuwar Allah ya kafunta haka malamai suka ce kamar yadda ethic ko yan ba Allah suke yi yanzu sun yi sauki a social media sun yi sauki amma suna nan wani shirin suke kuma yi idan abin nasu kamar kumfa yake wal qanutu li rahmatillah da yanke kauna daga rahmar ubangiji a daina yanke kauna musu jama'a ku daina cewa kasan mu ba za ta gyaru ba dan Allah wannan karatun a daina shi alqanutu min rahmatillah kenan yanke kauna ne yanke kauna ne to saboda haka ba daidai bane Imam Ahmad ya fitar banda Imam Bukhari ma shi ma ya fitar mu je gaba حدثنا Halid أنا حديث mai kyau ne. حدثنا عامر بن عامر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء الله إلى يوم القيامة kowane irin zunubi Allah madaukakin sarki yana iya jinkirta shi ya yadda ya ga dama ranar alkiyama kowane zunubi illa albaghi amma wanda mugunta idan mutum mugu ne yawa wani mugunta tun a duniya Allah zai rama masa shi sa ai malamai suke cewa abubuwa uku a duniya Allah yake gaggautu na farko kuma kowanne da aya yace Allah ya so su Yunus yace ya ayyuhan nasu inna ma baghiyukum ala maza ala anfusikum duk wanda ya mugunta yi za ba wace yace idan za ka yi mugunta ka gina ramin gajeri duk wanda zai gina ramin mugunta ya gina shi gajeri to mugu tun a duniya yake ganin sakamakon muguntarsa an fahimta sannan na biyu warware alkawari shi ma tun a duniya Allah yake kama ka ne Allah yake fa man nakasa fa inna ba yankusu to ne ke kurike ayoyin ne abubuwa uku duk da aya duk wanda ya warware alkawari to kansa yayi wasu ya ji consequences din a duniya sai na uku bakin din ne bakin shi shi ma a duniya zai ga sakamakon wala yahiqul makru sayi'u illa bi ahlihi wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahli saboda haka babu illa makiji yace kaiwa ya komo sai kan wanda suka shirya shi haka ne in da ka gina ramin mugunta gina shi ga jini saboda haka makiji idan ya kai komo to kan wanda yake koma wannan abubuwa uku da ayoyin nan malaman suka ce wallahi a duniya Allah yake fara nuna mutum kar ka zama mugu a rayuwarka auka diya to rahimi ko yanke zumunta kun san tare da zumunci ko gidan ko mutumin banza ne kai to sai ka ga sakamakon a duniya idan kana yi saboda abubuwan da Allah zai rika ma in dai mutum yana na alheri yanke shi kuma shi ma sai mutum ya gani Allah ya kiyaye ni ya ajilu li sahibi hati dunya qabla al-maut to wayannan abubuwan ana gaggauto ba sai yin su maza da mujgunawa iyaye mujgunawa yawwa fatara ne inci kenan murguna wa iyaye ai hausar ta fito ko ba saba wa iyaye ba a murguna mu kai abin da za su damu saba wa iyaye to mun ji amma murguna wa iyaye mu kawo kalmar da ba a faɗar ta yawa a sa su damuwa kawai to shi ma haka Allah ya kare mu ya raba mu da su lafiya to sai yace a tare da amma ibnu majah ma ya fitar a kitabul zuhud بندكي حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا مسكين بن بكير الحذاء كاجي yace ma wai baduku duk magabata za a gaya ma sana'a ce yace wannan alhaza'u din alharani wanda yake badukun nan an ja bai bin burkan an yazid bin al-asam qala samitu aba hurayra yaqul yusiru ahadukum al-qadati fi aini akhihi abu hurayra yace za ga mutum yana iya gano yana iya gano dan kankanin abu da ya fada idan dan uwansa shine idan idan wani yayi ja ai da kanka zaka ce na ga idan yayi ja me ba zai na ga idan yayi ja ko idan yayi yace kaza wata kila shi bai ma sani ba ko ba haka bane to wannan magana kamar karin magana ne na yace mutum zai iya gano wato dan da dan mi idi da yake idan dan uwansa wayan saljabla amma ya manta kayatan itace aw jaza ko sanda fi aini nafsi anaka idan me karin magana na hausa yana iya hango zai fi tudu ne ko haka ba da aliyu na mango ya ce duk da dai zai fi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano na wani haka ɗabi'a take ke hawa ka gano na wani so da haka wannan gini mutum zai fi ta sai na wani yake cewa haki buwa a fuka ku saboda kowa ya wa kansa hisabi saboda za ka gaya wani kai ma ka ba duba naka aiwo kuma kun san wata matsala in kana so ka zauna lafiya ko a zamantakewa ka daina yawan kushe mutane Allah ko ko da ka fi mutum wani abu in wani ya zo ka yaba ma shi ta yi mutum yana so ya zauna lafiya to hatta lakcarori wanda suka kai matakin da su za su tace mutum in yanzu zai masa ko doktora to ka ba a hankali dan mun samu karshen wasu da karshe karshe za ga baya kyau idan mutum ya zo ya kawo takarda ya presentation to idan ka tashi kar ka fara kujewa criticism ba shi ne daidai abin da za ka fara ka yaba ba ya yi kokari rubutun ma da ya yi kokari ne waje kaza da kai kayi kokari da kaza amma guri kaza ya kamata a gyara amma wanda zai zo wata shekara ya zo ya furizante shi a wannan lakcarorin wani lakcara ya kalle shi ya ce da shi sai da ya gama tsaf ya ce da shi an tafi wadin wal mawdu'u fi wadin akhar ta faɗin ya rubuta shi an tafi wadin wal mawdu'u fi wadin akhar hasbun Allah wa ni'mal wakil kai ku ai ai ba haka ai da sai ka tashi kai ba a ce yayi kokari guri kaza da kaza da kaza da kaza da kaza an gane na'am na'am a gurguje karatu ne ke ina jin na'am an gane ko to wannan shine saboda haka shi ne ma ne yazo kala abu gari yace aljiblu sai yace alkhashabatu alaliya wai katan katako alkabira babba yana cikin idan ka amma kai kana hango dan dubu ko wajen ta kura da ta fada idan wani ala gafarta mana حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الخليل بن احمد قال حدثنا المستنير ابن اخضر قال حدثني معاويه بن قورى قال كنت مع ماقل المزني fa'amada aza aza an dariq yace suna tare da makin almuzani suna tare da yace kawai sai ya kawar da wani abu mai cutarwa daga hanya fara'aitu sai'a yace sai na ga wani abu fa badar tuhu inda shi ne ruwaya yace ni ma na ga wani abu a gaba na kazantar fa badar su sai ne gaggawa na riga shi fa kana sai yace ba hamalaka ala ma sana'ata ibn afi misali tafiya ake da malami da almajiri malamin yana ganin kazanta ya kauda ita ana kuma ganin wata shi ɗalibin sai gaggawa ya je kauda ita kafin malamin yayi sai malamin ya ce da shi me yasa ka kai wannan abun ya kai dan dan uwana kale yake ra'aytu ka tasna'u shay'an ganin ka ne kai fa sana'atu je ne ni ba kale sai yace a hakan kai wani akai ka ce ka ya kai dan dan uwana yace sabitu nabi sallallahu alaihi wasallam ya kula saboda naji annabi yana cewa man amada aza an tariqil muslimin duk wanda ya kauda abu mai cutarwa daga hanyar musulmi kataba kutiba lahu hasana za a rubuta man laya kyakkyawa wa man tuqbilat lahu hasana da kana aljanna wanda kuma Allah ya karbi ladansa wato aikin sa kyakkyawa zai shigar da shi aljanna domin Allah cewa inna ma yataqabbalu Allahu ai kuwa Allah ya karba aikin ka ai kana cikin almuttaqina Allah ya sa mu a cikin to wannan shine hadisi ne mai kyau shi ma babin da zamu taji sati ne zuwa babu qabulin hadiya babin da zai magana akan karɓar kyauta idan amma kyauta shi ya halitta karɓa ko kuwa na fadda na farai kuwa yawwa mugunta ce da kyau kaga duk da babu mugunta aka kawo idan mutum an gaya ma falalar da kyau idan ka ga abu mai cutarwa ka ki kaure shi kai ma mugun ne kenan duk da ka san zai cutar akan babu mugunta aka kawo shi sai saboda haka kai ma in dai za ka iya kawarwar ka kawar wannan shine tambayar ta yi kyau wallahi a'lam na'am bayanin